أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي على سيدنا ونبينا محمد ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واخرج عقدة من لساني يفقه قولي يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin ci gaba da bayanin abinda ya faru da wannan al'umma wanda har ya kai ga waƙi an karbala a jiya na ba mu labarin cewa bayan fato makata an sami tururuwan mutane zuwa ga addinin musulunci wasu tsawa wasu karha wasu haufa wasu tana iya su imani da farko a sakamakon sa tsammani ma'allafa ta ƙulubun kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabon ganimar ranar hunai mutane kamar safwan bin umayya wanda ya ce wanda manzo Allah ya bashi raƙuma 500 daga baya sai musulunta bai kwana bakwai da raƙuman ba duk ya raba ya ce ya sami abin da ya fi raƙumi da saniya da akuya imani wato zaƙin imani ya shige shi har sai ga waɗannan abin duniya ba a bakin komai suke ba wasu kuma sun yi imani don kare jinenansu saboda bayan da suka iya ba haka suka so ba to wannan ya tururuwan mutane zuwa addini ya sa mutane ga sunan iri-iri a cikin addini yanzu wanda kuma ya karfafa ma gwiwan wanda suka yi imani tun farko tsama'a ƙarfi yanzu za su iya samun magoya baya cikin sauƙi da wayan gaske wanda imani ya shige shi ka kawo masa wani bayani ka ce ai yanzu kaga manzo Allah ya kusa rasuwa kuma an riga an ga masa cewa bayan haji din nan abu ɗaya rage masa ya ayyana magajinsa kuma zai koma ya zuwa rahamar Allah saboda kaga ya kusa tafiya saboda haka mu yanzu mu muka ba shi gudunmuwa duk ƙabilolin nan da banuwa na da banuwa na da banuwa na su suka ba shi gudunmuwa suka karfafa shi gashi yanzu ya yi ƙarfi amma yanzu yana son ya kafa ɗan gidansu kaga ma'ana yanzu bayan ya tafi banu hashim za su dinga mulki kenan to sai kuma a tuna kasan fusu banu hashim fa yadda muka fafata da su a da kaga kuma yadda ainihin suka sanadiyan zuwan shi da wannan sabon addini duk muka yi hasara iyayenmu da kakanninmu kaga kai ma ba alidin ya kashe ubanka ba kai kumfa ba yayanka alin ya kashe ba to kaga zai sauki ga mu'allafatu qulubuhum da wanda masu wanda su suka shiga da su ga siyasa ta zo cewa to yanzu ya za a yace in aka in aka tabbatar da cewa bai je Banu Hashim ba sai mu raba makami a tsakanin su ma Banu Hashim muna iya manna masa wani amma ma ba shugabancin ba komi ba wannan zai sauki don haka nan ma wasu mutane goma sha hudu tun kafin a kama kafin manzo Allah ya bar maka ya kama hanya zuwa Madina suka je suka yi cikin tsakan dare suka sha alwashi suka rubuta takarda kan takaddan annakfu an wilayata ali bin abi talib aka rubuta la in mata muhammadan aw qutila la yali al-amr la yali hadha al-amr ali ibn abi talib wato kin yadda da alƙawarin bin ali kuma in muhammadu ba ma a ce ma yin annabi ba in muhammadu ya mutu ko an kashe shi to suna don suna turmin cewa in yana iwa ma an za koma madina za su kashe shi in an kashe muhammadu in muhammadu ya mutu ko an kashe shi to wannan al'amari ba ali ne zai jibance shi suka haɗa hannu suka yi rantsuwa a ƙaba da daddare sannan suka riski ta ayarin annabi aka rankaya da su takaddan tana nan a tsakaninsu saboda haka lokacin da ayan ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbika ta sauka manzo Allah ya gaba maka dole ya ayyana wannan saboda haka ya aika duk wanda ya isa ga birhum wanda yake kamar mararraba ce babban hanyar da ta taso daga makka ta je daidai wajen wuri na gadir to a daidai nan kuma akwai babban hanyar da ta taso tun daga yaman hasham mafi yawan mahajjata duk ita suke bi a wannan lokacin ko a dacin ita ce babban hanyar fatauci wanda ƙwarar sun saba ita sukan su je sham da sauran wurare saboda ka kusan mafi yawan mahajjata ta nan suka shigo maka ko da ke akwai kaɗan da suka yi wa'yan suna hiyoyin kuma don haka manzo Allah ce duk wanda isa wannan mararraba ya dakata sai ya iso da iso jama'a suka haɗu a garjin rana tsakar rana ana matsanancin rana wuri ne wanda yake falali ba tudu ba kwari ba duwatsu kuma bai da nisa da ruwa da ake ci ma'anan ma gadir kenan gadir kamar korama kenan ruwa wanda yake ba kogi mai kwarara ba shayayi haka wanda yake zaunan ne sunan su shine a ma'anan gadir home kuma sunan wurin kenan wa sunan gadir din kenan kamar yadda ka san kowane matattaran ruwa yana da suna kamar za kan je tafkin kaza tafkin kaza kamar wato tafki mana to wannan zai a ce mashi tafkin home shine gadir home yana daidai wurin da wurin da ake ce ma juhufa yanzu ko gab da wurin la'alla ruwan yanzu babu shi amma dai mahallin nana wanda yake na cikin miƙatotin da manzala ya wakata na wanda manhaji wanda duk za su shiga maka ta yamma nan ne miƙatin su to da yake an haɗu wuri ne falali ba tudu ba kwari sai manzo Allah ya sa aka tattara sirar da na dawakai da raƙuma shimfiɗin raƙuma da na dawakai wanda akan zauna aka ina aka ɗaɗɗora sai da suka yi bisa kamar wani dandamali sannan ya hau ya riƙe hannun Ali bin Abi Talib tare da shi ya doguwar huduba huduban tana da tsawo akwai yabon Allah da abin da yake ya dace da shi bayan godiya ga Allah da kalmomi biyu na shahada sannan kuma ya shiga bayani cikin abin da ya ce gaba yake da ya koma ya zuwa ga ubangijinsa to ya zai bar masu abubuwa biyu waɗanda in suka riƙe ba za su ɓace ba har abada littafin Allah da iyalan gidansa itirati ahla baiti don karka ce itar sannan kuma yi bayanin suwani ne yake nufi da ahlul baiti dinnan su wane ne ake nufi da ahlul bait din don a san don ya fita daga shubha ba yana nufin duk hashimawa ne ba waɗansu mutane ne ayyanannu ƙayyadaddu ɗaya bayan ɗaya su ne ake nufi sannan kuma ya daga hannun ali din nan. har aka ga hammatotinsu biyu ya tambayi mutane ba ni ne na fi cancanta ga mummune fiye da su kansu ba suka ce haka ne wato wannan bayanin na yi shi ranar gadar da dan tsawo cewa kowane mumini to dole ya fi son manzan Allah fiye da yadda ke son kansa kuma in akwai daman misali wani ya rayu ko ya amfana da wani amfani to zai fifita manzan Allah kan kansa wato zai fifita na manzan Allah ya rayu alabashi shi ya mutu ko shi manzan Allah ya amfana shi ko da shi zai cutu shi ne ma'anan aula bil mu'minin min anfusi wato shi fi cancanta da kansa fiye da da shi fi manzo Allah fi cancanta ga kowane mumini fiye da kan kansa a sauran abubuwa kana farawa da kanka ne kamar a wancan mun yi bayanin cewa a wajen babin nafaka za a ce ka fara da kanka ne sai ka sai ka sai ka sai ka yi nafakan kanka sannan ka yi akan wasu haka ma sauran ayyukan ibada kamar hajji sai ka yi makanka sannan kake ma wani manzala ya ji wani a lokacin aikin hajji yana cewa labbaika an shabrama ya ce wane ne shabrama ya ce wani dan uwana ne sai ce kai ka yaji ne ce ya ce to hujja an nafsuka sun ma hujja an shabrama kai makan ka ji tukunna sannan kai ma shabrama kowanne ka kan fara da kanka ne da wannan ma har ma masu addu'a maza maza suka fara da kansu sai Allahumma ghafir li wal walidayya sannan kuma a ce wal mu'minina wal mu'minat sai a fara da kai to amma in aka zo wajen manzo Allah to da manzo Allah ke fara shine aula bil mu'minina min anfusihim yace da su alastu aula bil mu'minina min anfusihim duk suka ce bala bala ya rasul to sannan yace man kuntu maulahu fa hadha aliyun don kare ce fa aliyun don ma sun ci ai fa aliyun ne wai aliyun ai kalma ce madaukaki gilbi wanda ya daukaka shine to sai ce fa hadha ali wannan ali ga kuma hannunsa ya rike kaga ba wata shubha ke fa hadha aliyun maula wato inni ne nafi cancanta ga mumini fiye da kansa to daga ni sai ali dinnan wato in kai mumini ne manzo Allah ne aula gare ka fiye da kanka sannan kuma ali ka kafin a zo kanka sai an wuce sai an ce ali tukunna tun da ya gwama shi da kansa sannan ce Allahumma walin man walahu wa adiman adahu wa ansur man nasarahu wa khadur man hadarahu Allah ka so masoyinsa ka ƙi maƙiyinsa ka taimaki wanda ya taimake shi ka tabar da wanda ya tabar da shi wato wanda ya ƙi taimakonsa ke karma ka kai maka daga taimake shi sannan manzo Allah bai tsaya ba sai da ya karkar cewa wanda duk na zama ni ne annabinsa in ni annabinsa ne to shi kuma al'in nan shi ne shugabansa kuma yi musu gargadi akan cewa wannan al'amari karban shi lazimi wanda duk bai karba ba to ba imaninsa bayan nan da ya sauko bayan doguwar hudu ba wanda ba ita hudu na kawo muku ba bai tsaya nan ba ya karbi mu baya mutane kowa ne ya zo ya sa hannu ya haɗa hannunsa da ali ya ce maka na yi maka mubaya'a akan cewa kai zambi bayan manzo Allah shi kuma manzo Allah duk lokacin da wani zo ya haɗa hannu sai ya ce faman na kafa fa inna ma yankufu ala nafsi wa man awfa bima ahada alayhi Allah fa sayuti ajran azima wato wanda bai warware don ya san wasu su warware ya warware ma kansa wanda kuma ya cika alkawari to Allah zai bashi ladaba kowa da kowa yin mubaya har da mata sai dai mata ba sun haɗa hannu ne ba za su zo su dangwala hannu a ruwa ne sannan sai imam ali shi kuma ya dangwala hannunsa a ruwa da tun mace ta zo ta sa hannunta a cikin ruwa ta ce na yi maka mubaya a kan kaza kaza ta zara hannunta shi kuma sai sa hannu a ruwa da to haka aka yi aka yi ta mubaya zuwa can aka ce to a lokacin azhur yayi aka tsaya kai sallar azhur aka ci gaba da mubaya aka ce la'asar aka tsaya kai sallar la'asar aka ci gaba da mubaya aka ce magarba aka yi magarba aka yi isha aka ci gaba da mubaya sai da subahi in kashi gari ana ta mubaya har aka yi sallar subahi sannan manzo Allah ya miƙe kuma ya yi jawabi mai tsawo a ciki ya bayyana duk kowa da kowa ma ba ma alidin nan ba ma bayan shi sai Hassan bayan Hassan sai Husaini bayan Husaini sai Ali bin Husaini bayan Ali bin sai har ya zuwa Imam Mahdi sauran abuwa kuma ce shi Ali nan duk zai muku bayanin wannan kowanne annabi yakan zama magadansa daga tsatsonsa ne amma Allah ya riga ya yi cewa shi ni magadana daga tsatson shi ne to wannan duk da an hada hannu a cikin mun jawabin manzo Allah akwai abin da yace to amma mutane su lura da abin da suka rubuta a takardar su dan ya san wasu mutum goma sha hudu akwai su da takarda la in mata muhammadan aw qutila la yali hadha al-amr ali ibn abi talib da sa hannun mutum goma sha hudu kuma ya sani har kuma a cikin maganarsa yake cewa na yi kawaici na yi kawaici inda na ga dama sai in faɗi sunayen mutane amma mutum ya lura wannan al'amari ba ya fara da imaninsa in ya biya tsira in ya saba ya halaka yana ta nasiha ne don yana son su da shirya inda ya so sai ce da wani da wani ko rubuta takarda har lokacin da ya faɗi wata mutum takardar sun yi shuru su wani da wani wato ya san takardar nasu ne amma sauran mutane ba su gane me yake cewa ba saboda ba su san wasu sun yi rubuta takarda ba to sannan kuma dai nan ana ta dan tattaunawa dai wani bawan Allah ya ji wa'yansu mutane a wata rumfa suna tattaunawa suka ce to wannan ya ce gaskiya manzan Allah kuma dai yanzu sa rai ya biyu baya da dai Allah ya aiko shi ya isar da saƙo mun bi shi amma yanzu sa rai kuma ya koma kuma abin yanzu kuma son na gida ya taso mu da shan wahala wani da shugabanci sai ka ce sun bi ali shan wahala ne alinda a uhud bayan ana zuba a guje shi ya dubi dandazon kafirai ya dinga share kawuka don an ce an kashe manzo Allah ya ga cewa ba bukatan ya rayu in ba annabi ya je dinga share kawuka bayan ya share kawuka masu yawa sai ga annabi na ashe kafirai sun yi dandazo a kansa ne a wannan yakin da aka duba jikinsa tsakanin saran takobi da sukan mashi da shigan kibiya sai da aka sami rauni tamanin alhali su wa'annan da suke da awon su manya ne rannan sun sheka a gujin tarihin kowa kuma ya rubuta gudu suka yi abin da ya kara da ibn abdulwud wanda manzo Allah ya ce ladan wannan karawan yana daidai da ibadan dukkanin bani adamu ne tun daga adamu har ya zuwa ranar hurin kawo wa ya sami wannan daraja in ban da shi ba ruwaya ba ka ce annabi ya ce kaza game da ali a'a abinda alin ya aikata wanda ka gani wa'yansu kana iya kirkiro ruwa ka ce annabi ai ya ce kaza don gane da wani to yayi mene alin da ranar hunain wannan nake ba labarin mai sulke ko ta ko ina yana ta soka mutane mashi har ya samu ya bankaɗo shi sannan aka sami galaba akan awazin aka ɗauki wannan gani mumi masu yawa wanda manzo Allah ya rarraba mu mu'allafa ta kulubo na san wasu abubuwan na faɗa ranar gadir ko da ke ba kowa ke gadir ba to su masu tattauna wannan wannan rumfa wannan ya ce a wannan son rai ne sai ɗaya ya ce shi ba son rai ba ne hauka ya yi
ba ka ganin lokacin da yake ɗaga hannun ali ba ka ga idansa yana warwar ba sai na ukunsu ya ce to ko ya zama son rai ko hauka to abin dai da ya yi yayan ayo ba zai yi ba ba za mu ba ba ko su ko rasa da ne ko auka ne ko ma menene ba za mu bi ba to sai wa shi wannan bawan Allah ya leka su suka kaji abin da muke shirya ne yace naji kuma sai na gaya ma annabi suka ce don Allah kar ka gaya masa yace wallahi sai na gaya masa suka dunga sai ce shi sai ya faɗa sai ɗayan su yace je ka faɗa za mu je mu rantse da Allah za mu ce wallahi tallahi billahi la ilaha illallah ba mu faɗa ba kuma ka san mu da tawani annabi ba zai ki karɓi magana mai karɓi naka ba to kuma ya je ya faɗa ma annabi din an bijiro musu da maganar suka ce aya ta sauka tana bayanin cewa suna musanta sun faɗi kalman kafirci alhali sun riga sun faɗa bayan imaninsu sun kafirce bayan imaninsu sun yi himma akan abin da ba su samu ba da aka tashi na aka hanya akwai waƙen akaba ta farko da ta biyu akwai ƙoƙarin kautar da taguwan annabi ta ɓace a daji a neme shi a rasa ya mutu a hutu akan hanyar dawo don ta biyu ta aku bayan dawowa ta bukani wadda ainihin bayan dawa manzo Allah ba daɗewa aka tafi aka yi batun tabuka wanda mutane musu kanta cewa yakin tabuka yakin tabuka ba a yi wani yaki a tabuka ba amma an kai hari don a wannan lokacin sai aka ce ainihin rumawa sun yi gangami da nufin za su zo su kashe manzan Allah da duk wanda ya imani da shi saboda haka annabi shi kuma yasa aka yi kuwa duk wanda ya imani da la'ila lamam rasulullah ba a ɗauki musu bai fita zuwa yaki to su kuma lokacin da rumawa suka ji an ce ai shi kuma ya ji labarin za ku je can shi kuma ya fito duk wanda wanda duk ya imani da shi cewa sai dai ko a mutu gaba da to kasan ruma suna so su kashe ne ba son su mutu to suka ga cewa ko da ma dai zai yiwu dai a yaƙi za su mutu da yawansu ko da za su yi nasara to sai suka gudu sai ya ba ya zan ba a yaƙin ba amma an cuya a tafiyan ta boka wanda ruwayo suka nuna cewa ta kai ma saboda karancin abinci har ana ba mutum biyu da binuwa ɗaya su tsaga biyu wannan ya ba ya cire biyu wannan ya cire biyu har wani ke ta mai sto ya kuke yi kenan ce sai mutum an bashi nasa kasan dabino sai ya mulmula ya mulmula ya dan sami dan miyau ya samu ya haɗi kuma in suka je suka tsuguna ya ce tsuguna su wani abu ya fito sai dai irin na akuya amma duk da haka an tafi da murafukai don akwai wani ruwa da akan hanya wanda yake kaɗan ne yake kwarara kashar-kashar amma aka zo aka tattake zai tazo da tafi wanda kafin da za a dawo mazala ce kada wani ya riga shi zuwa wannan ruwan a bari su zo su sami ruwan kashar su sha tukunna kafin saura su sha sai wasu suka yi maza-maza suka je suka sa to shi ya zo ya sha ruwa mai kyau sannan mu a ba mu suka sha suka sa dawakan suka tattaki suka tafi sannan su suka je suka haɗu da ayari aka zo gaba ɗaya da su ya ce su wane ne suka riga mu zuwa nan suka sha wannan ruwan kowa ya shiru su wane ne suka zo suka tada ruwan nan duk sun daddagula shi kowa ya shiru manzo Allah ba ana masa wahayi ba yar yana yana iya gaya masa da wani da wani ne in ya so ya san abu zai iya sani to bai dai ce musu komai ba sai a da yamma ta yi ya ce to za mu kwana a dutse kaza ne a mace dutsen al mahallin ana ce masa akaba shi yasa a ranke cewa akwai batun akaba na farko da alu ya ce dutsen akaba a nan za mu yada zangoyi amma kada wani ya riga ni hawa dutsen ni ne zan fara hawa mazala ya faɗi wannan ya san abin da zai biyo ba tunda waɗanda suka tada ruwan nan za kuma su je ya ce ni ne zan fara hawa kan dutsen kada wanda ya riga ni a nan za mu sauka da zango to bayan ya faɗi haka nan sai ya ce ma kuzaifa ya tafi ya riga kowa zuwa dutsen ya je ya ga suwane ne za su zo su hau dutsen kafin kafin shi kafin ya iso labarin na da ina yanka muku ne dan kaɗan domin su sun riga sun su kwani doki shi ko huzaifa da kafa ya tafi amma a ruwayan da aka samu daga huzaifa al-yamani yana cewa yayin da ainihin ya fara tafiya sai ya ji kamar iska na tafiya da shi kafin aka ya riga ya isa kan dutsen to da manzo Allah ce yana tafiya ya ce manzo Allah to in naji ta ina da ya ra'ayi ba su gani ba sai ce in ka samu wani dutse ka ce ni na umarce ka ya ɓoye ka saboda ka sai ya samu wani dutse ya ce ya kai dutse ni manzon manzon Allah ne ya ce ka bani mafaka sai dutse ya bude ku zai fai shiga dutsen ya rufe ya bar mashi kafan da zai iya hango mutane to can kuwa sai ga wasu sun zo karban karban karban karban suka sauka a dawakansu suka hau dutsen da sauri suka ce wani sun zai ce ku duba ku gani ko wani ya riga mu hawa nan kar ya zo ya gane mu suka lalaba dutsen kan gabba suka kowa suka ce ba kowa lokacin ya zo yana ba manzan Allah labarin abin da ya faru wato bayan da ya dawo gaya ma annabin da ya faru lokacin da manzan Allah ke tambayin shi ka gansu ya ce da farko dai sun hawo dutsen duk suna rufe da kawo kansu duk sun rufe kawo kansu da kyallaye to amma ba daga baya sun ciccire kuma na gansu kuma na ji muryan kowa na gane su da wani da wani da wani suka ce ba ya ce kada kowa ya riga shi hawowa nan ba to yana hawowa sai mu kashe shi tun sabon shi ba su sani ba kafin in sauran suka iso sun murga mun gama aiki sai mu zurare ta wani wuri dama ta baya suka aje dawakansu ba ta gaba ta inda ta inda ayari zai biyo ba ta wani wuri suka aje dawakansu suka hau sannan kuma suka suke nufin idan sun gama abin da suke sai su gangara ta can sai kawai sai su sai zama kawai sai su biyo sauran sahu a ce a ce to yanzu muna iya hawa a ce an ji annabi shiru sai a samu a ma an kashe shi bayan da ku zai bai gama ganin su sai dutse ya bude ya fito ya ji kamar iska na ɗiban shi ya dawo shi ne gaya manzo Allah ga abin da ya faru mutum goma sha hudu suka manzala da ya iso sai bai hau kan dutsen sai ce akwai wani akan dutsen nan suka yi shuru akwai wani suka yi shuru sai ce to in ba kowa dutse mai rigino sai wai duwatsun sama 'yan ƙanana sai suka kwarakakon suka dinga birginowa haba in ba ka yi ba na wuri bayanan mutane goma suka dinga diddirowa shi yasa a cikin waɗansu wanda ake ce masa radiyar lahu anhu akwai mai kyau gara kafa ana cewa ana cewa wai a wajen yaƙi ne a nan ne ya faɗo ɗan hannu ɗan shanyayye ya bantar hannu da kafa dun daga nan ya fara dingi shi to yanzu samun magoya baya akan kin abin da manzo Allah yake so ya yi sassauƙan abu ne saboda ga dafifin jama'an shi don haka su sha hudun nan da list ɗinsu su rika nuna mu mutum ɗaya bayan ɗaya wanda ya aminta da su ya sa hannu sai da suka kai arba'in da hudu a hamsin da hudu kai bayan sha hudun asali akwai ƙarin arba'in da suka sa hannu su hamsin da hudu duk su kowane ya sa hannu shi ma dai inda ya muhammadu ya mutu sai dai al'amarin nan zai ba al'amarin ba zai taɓa komawa kan hannun alif to da yake bukatan su bai biya ba na kashe annabi yanzu annabi gashi ya dawo ba jama'a kuma sai ciwon ajali wanda mazala ya riga ya san abin da zai biyo baya don haka sai ya kawwana mayaka a sake komawa a kai a koma ta buka a kai hari da ya kawwana mayakan nan sai ya sa usama bin zaid a matsayin shine jagoran shine kwamandan wannan rundunar a cikin rundunar nan akwai wane da wane amma ba a ba ko ɗayansu kwamanda ba sai aka ba usama bin zaid yaro ne aka ce shine kwamandan mayaka din shi usama bin zaid shine dan zaid nan da a da ake ce mashi zaid bin muhammad zaid bin haritha to sai ce su tafi wanda zai da sun tafi da ya zama shine yakin tabuka to amma lokacin manzo Allah bai da lafiya da suka fita bayan gari sai suna tunanin cewa to ai gaskiya fa in suka tafi wajen yaƙi annabi ya mutu za su dawo su samu ali ya gaje shi sai suka tsaya a bangare suna aiko labari ya jikin aka ya ci a jikinsa ya taɓa tabarbarewa mu tafi ne kokar mu tafi ce kawai san inda muka tafi zai mutu ba mu nan kuma al'amarin nan zai ji hannun ali mu dawo mu samu ali ne kun bayar zamu yi to ai da wani ya zo masa da labari ai fa jikin annabi fa yayi tsanani ha ba sai aka watse duk sai suka dawo madina kuma bayan jawabin ne ce komai zai faru kar ku bar garin a kar ku tsaya a garin nan ku tafi har yau ba a tafi wannan yakin ba har yau duk da tsananta wanda manzo Allah ya kan cewa lalle ba ya fi mu duk wanda bai je wannan yakin ba wanda aka sashi a cikin runduna din dole ya tafi amma dai sai suka dawo dan da suka dawo suna gudun kada annabi ya ruzo ya rasu ba suna kuma su dawo su samu ali ya gaje shi ana nan al'amari ya tsanani da annabi tun a lokacin ana tunanin cewa to a san yadda za a yi tun yana bayi da lafiya a yau yansu abubuwa don haka kukan je yansu rayoyi dangane da wa zai jagoranci sallah yan rahotonsu na shirya musu yan rahotonsu na cikin gidan annabi suna shiri ta yadda ainihin za a zo a ce to sai a ce ai annabi ya ce wane ne sai a dawa ce ai ba shi ya ce ba an ce wane ne to duk me ya kawo wannan magana in ba dama da dama duk dai ana shirye ne ana kuma da cewa lalle ba za a yadda ya zama wani ne abin ya al'amarin ba me ya kawo batun cewa a samu sabani annabi ya ce wane ya sallaci ake ba shi ya ce ba wane ne ya ce me ya kawo kuma batun annabi din sai a ji an ce wance ta ce a ce annabi ya ce sai kuma da a ce ai ita ta canza ra'ayi ba haka ba haka annabin ya ce ba me ya kawo wannan magana yana na cikin littattafan mutane amma mutum yana da hankali zai lura cewa dama akwai wani abu akwai wani abu a kasu ne ana nan kuwa manzon tsira sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbe shi zuwa rahamarsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un masifa bayan masifa ga masifan da wa'annan suke rurutawa suke neman su aikata ga kuma wannan babban bala'i ya same mu manzon tsira Allah ya masa rasuwa bukatar su za ta biya ne ko ko ya za a yi ka san aka ce annabi ya rasu duk wani mai hankali a lokacin zai zai kasa mallakan kansa duk wanda mai imani wanda imani ya dame shi zai kasa mallakan kansa dama ya riga ya wasiya ba wanda zai walici yin masa wanka in banda ali kafin ya rasu ya tuɓe zobensa ya miƙa ma ali ya sa kunci ba wan- duk kuma wanda ya ga tsaraicin annabi to zai zama makawo saboda ka ba wanda ya yi ma manzo Allah wanka sai ali ya ce to ya zai yi wajen juya shi ya tambayi manzo Allah to in wajen juya shi ya zan ina ni kaɗai in juya ka sai ya ce mala'iku za su juya maka amma an shiga da fadar fadar dan uwan abbas ya shiga wajen wanki din yana zuba ma ali ruwa amma sai aka sami kyalle aka rufe idanunsa ya daura idansa da kyalle sai in ya ce mishi zubo sai ya zuba a lokacin ana cikin yin mabanza Allah wanka akwai wasu suna suna waje daga ba- ba cikin ɗakin da ake masa wanka ɗin ba. ba ba su a ciki suna daga waje suna suna sauraro a lokacin sai ga labari ya zo cewa wasu daga cikin gungun ansarawa sun haɗu a saƙifan bani sa'ida a saƙifa rumfa ce kamar zaure kamar babban zaure da irin yadda ko ban san ko yanzu a ƙauyuka ana da irin wannan wanda ya zama akwai wani babban zaure na unguwa wanda ko su wa'insu sha'anunnuka irin su ɗauran aure da raɗin suna da sauransu a nan zauren akan je a yi ba wani abu mai kama da hakan to ma'anan sa kifa rumfa akwai wata rumfan bani sa'ida wanda yake nan ne akan zau- da tawa kan zauna kamar wa- wa- firarraki da sauransu haka ana akan zauna dai da shugaban ko unguwan ko sauransu nan dai to su bani sa'ida akwai su da wannan rumfan nan kuma sai aka ce an sarawa sun haɗu a sakifan bani sa'ida suna neman su naɗa halifa wani daga cikin waɗannan mutane ya ji labari ya ga cewa to gashi kuma su duk shirin da suka yi yanzu gashi an sarawa kuma za su za su yi juyin mulki za- yanzu za su naɗa wanda wanda zai gaji annabi a lokacin suna son su naɗa sa'ad bin ubada shine shugaban aus kabilan aus dama an tsarawa da aus da hazarajin a yakin handak an kashe shugaban hazaraj sa'ad bin mu'az duk sunansa sa'ad ne da sa'ad bin mu'az da sa'ad bin ubada Shugaban- shugaban hazaraj sa'ad bin ma'az an kashe shi a handak An- ba a handak a yanji masa ciwo wanda daga baya shine ya zama sanadiyan ah, shahadarsa to sa'ad ah, bin ubada shugaban aus lokacin shi kun bai da lafiya yana gadon jinya sai aka ɗau suka ɗauke shi a gadon jinya sun rashi da shi zai kifa din ana batun suna batun shi za su nada suna cewa mu mu muka taimaki annabi din nan a garin shi ba a karɓe shi ba muka zo da shi garinmu muka taimake shi aka yi yaƙoƙi muka ba da shahidai har addinin nan yanzu ya tabbata to yanzu gashi ya mutu saboda haka mu ne za mu gaji al'amarin shugabanci bayan shi to suna cikin haka sai wane ya ji labari sai ya aika ma wannan yana, yana wajen wanke, wanke annabi yana daga waje sai ya ce mishi ya fito ya ce mishi a cikin wannan hali ba zai yiwu in fito ba ana ma manzo Allah wanka sai ya ce ai wannan al'amarin ya fi wannan muhimmanci fito ka zo sai ya fito ya ce ga shi can za a naɗa halifa sai suka zuba a guje sai su- akan hanya sai suka haɗu da na uku sunansa ah, abu ubaida bin al-jarra suka ce yace mene na gansu na ganku bujigai wajigai haka suka ce ga abin da ake can a sai suka rankaya dama shine eh, sakataren su wannan takardar yarjejeniyar tana hannunsa sai suka zuba a guje sai sai kifan bani sa'id na farkon su ya ce ya jama'a a saura wannan al'amari mu muhajirin mu ne da shugabanci ko kuma ansar da wazarci ansar suka ce ba wani nan mu muka taimake shi kun ba za mu yadda ku kwashi mana al'amari to shine ya kawo musu wani hadisi wanda shi kawai ya san wannan hadisin cewa shi ya ji annabi ya ce wannan al'amari ƙureshi ne kawai za su rike shi to sai na biyu ya ce allahu akbar yanan ya san cewa ba wanda ya kai iliminsa kai ilimi mala ƙureshi ne kawai saboda su suka fi kusa da annabi su ne suke da shugabanci har yanzu akwai masu rayawan cewa shugabanci sai ƙuraish a da wannan hujja din to ƙuraish saboda mene su ne makusanta annabi ko da jini to a ƙuraish ba akwai hashimawa ba to kuma ya fi kusa da annabi fiye da hashimawa in dai da sunan kusanci da annabi ne na jini za a karbi shugabanci to ko ga wanda ya fi kusa da annabi ta jini din inda sunan kusanci da yan mutane sukan tafi akan cewa wai an yi shawara ne aka zaɓi halifan farko a saƙifan bani sa'ida lallai ba shawara aka yi tarihi na na rubutacce da duk abin da kowanne ya faɗi garda da me ake yi aka shiga yi hadda zage-zage har wani ya kama gemun wani ya ce in ka tsinke gashi ɗaya ka mutu a cikin hargowa da sauransu aka yi wannan zaɓe aka ce an yi zaɓe ba kuma zaɓe aka yi ba wani ne ce miƙo hannunka in maka baya miƙa ce suke nan ribibibi haka an yi ma baya an zaɓi halifan annabi yana na tarihi ba muka rubuta ba in haka ake shawara ko 'yan majalisan abuja ba su shawara hakan su da za ka gan su ga sunan ba na tsatsuro ko da ke ana ce musu wai dattawa za ka je an assembly ɗinsa kama ana karamin filin ƙwallo ana hargowa amma ko su ba su zartar da al'amari kama haka nan ana kaɗa ƙura'ani a kidaya ba hargowa ake sai wani ceto na zaɓuwa ne sai ceto to eh ya ce ya zaɓo ba ka ake ba ko a Najeriya duk da rikicin Najeriya to haka nan aka bar manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ba ana batun jana'izansa ba ne ba ana batun yin masa wanka ba ne ali ya gama mashi wanka ya gama sa mashi likafani suna shirin za su yi masa sallah ana batun za a yi sallah sai suka ji hargowa sai suka ji hayaniya ya masallacin annabi ya cika ana ta hayaniya imam ali ya ce ma salman alfarisi je ka leƙa ka ga mai ke faruwa sai ya dawo ce mashi an naɗa halifan annabi halifan ya zauna a kan mumbarin annabi ana karɓar mu baya ya ce lalle an yi gaggawa yin ma manzo Allah gashi gagawansa manzo Allah gagawan annabi ba a bizne ta ba ga shi can ana mu baya a kan mumbarin annabi imam ali ya wuce gaba ya kabbara sallah mutum shida suka bi shi a baya suna cewa ba a yi manzo Allah sallah na jam'i ba ƙarya suke yi an yi mutum bakwai suka yi wannan mutane bakwai shida masu bi kuma imam ali ne limaminsu wallahi da ba dun su ba da Allah ta'ala bai saukar da ruwan sama ba ƙaramin misali in an yi rashin ruwa ka gama Allah da sunan mutane shidan nan da suka yi annabi sallah in ruwa bai sauko ba domin su ne domin su ne Allah ta'ala yake sha da duniyar ruwa da ya dauki ruwansa ka gama Allah da waɗannan mutanen ka ce ya rabbi na gama ka da wani da wani da wani ka saukan mu da ruwa nan take za ka ga ruwa ya sauka domin da ba don su ba da an ɗauki ruwan sama saboda fushin Allah ga wannan al'umma yanzu da Allah ko sarkin gari ne ya rasu a ce gagawansa ba a yi mata sallah ba an je ana daɗa sabon sarki lokacin ramadan nake faɗin wannan aka ce wani wai yana lakca lakcan musulunci ya ce saboda muhimmancin shugabanci aka bar gawan annabi ko jana'iza ba a yi mata ba sai da aka nada shugaba kitir ce to wannan da sarakuna a gabansu suna sauraro da wani sarki za a ce ce za a ce masa in ka mutu kafin abin zai ka sai an zaɓi sarki sabon sarki da zai ce an walakanta shi an da baku misali a lokacin nake cewa lokacin da sultanin sokoto ya rasu a hadarin jirgin sama me aka yi a lokacin sokoto kuka ake ta tai waye tunanin waye zai zama sabon sai sultani ba yi tunanin wannan ba sai da aka gama komi da komi sannan aka yi batun waye sabon sultani amma aka ce wai sai ana nuna cewa shi annabi kuwa da ya rasu ma an manta da gawansa da jana'izansa aka je aka nada sabon shugaba tabbatan an riga an tsaya tsayin daka akan cewa wannan aishi wasiyan annabi ba ba zabi ba ba zabi ba sannan daga baya suka ce kowa ya zo kuma sai ya rika ma annabi wai sallah wai annabi an yi mu sallah daidai daidai ne kowa sai ya je mishi sallah shi kadai shi ba ya masa jam'i ba ba haka bane bayan nan imam ali ya jagoranci mutum goma goma goma goma suka yi ma annabi sallah yadda yake yin sallah din shine ya ce ku faɗa abin da na faɗa inna allah inna allah wa malaikatu wa yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallu allahumma salli ala muhammadin wa ala sai su fita sai ya ce wasu goma kuma su shigo ya sake maimaita musu inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladzina allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wasallam haka akai ma manzo Allah sallah goma goma goma goma goma da yake ba su son su ce ali ne liman sai suka ce ba a mai ba ba a mai ba sam sam bayan an bizna manzo Allah wannan akwai ruwayan ahli suna da ya zo da cewa imam ali ya zagaya madina da sayyida fatima zahara ya tsora ta a jaki ya ɗauki hassan da hussein ya bi gungun mutane yadda suka zauna irin bayan isha nan suna fira sai ce ta magana da su sai ta tunata da su kun manta da wasiyar manzo Allah ranar gadir kum ne kun manta manzo Allah ya ce kaza ya ce kaza sai su shuru su ce ai eh ko ba amma da an gaya mana lokacin da mun mika mu baya amu sai sai da fatima ta ce to abul hassan zai bar gawan annabi ne ba zai mata wanka ba ba zai sallah ba ya je yana rigiman sarauta abin da ya shi ne daidai sai ce to mu riga mun mika mu baya mu ga wannan mutumin baya da muka iya sai ta sake zuwa ya sake zuwa da ita unguwa unguwa haka nan ko ne sai su ce sai yanzu muka farga haka ne ko ba annabi ya ga mana haka amma da lokacin an ga mana da shi muka yi mu baya amma yanzu mun mika mu baya mu ga wannan mutum baya da muka iya wannan ruwaya ahlus sunna akwai wannan akwai kuma cewa imam ali ya dama manzo Allah ya ga mashi abin da zai faru daya bayan daya saboda kai yana tafiya bisa basira ne ya ce masa idan ka sami mutum arba'in masu goyon bayanka ka nemi haƙƙinka in kun baka samu ba to ka daure ka kare jininka kuma ka kare al'umma don a lokacin makiya addinin nan suna nan da bilmirsad akwai yahudu akwai nasara akwai farisa da rum akwai munafukai a madina akwai kuma wanda ba su damu ba ma ko da za a yamutsa ƙasan ne za a yamutsa addinin a fasa a kan shugabanci za su yi saboda haka imam ali don kare ba su dama don da zarar an fara rigima a cikin gida da zarar an fara rigima a cikin gida mai kuke tsammani rumawa za su yi za su kawo hari da kuma ƙarshen al'umman kenan ƙarshen addinin kenan da farisu da rum sai zo su mutsuke da ga dama ga yahudu kuma ga munafukai ga 'yan zagon ƙasa a cikin gida ga makiya ta waje saboda maslahan addinin nan imam ali ya haƙura amma ba dun ba su san haƙƙin shi amma ba yau kawai ya yi shiru ne ba ya kafa musu hujja don a lokacin ya shiga halwa bayan bizin annabi ba sake ganin shi ba banda masiban da sai da fatima ta shiga wanda ta ita zuwa kabarin babanta tana kuka duk kwanakin da bayan rasuwansa har ya zuwa ranar da ita ma ta bar duniyar nan tsakanin su kuma ana cewa kwana kamar saba'in da uku ne to a lokacin shi imam ali ya shiga halwa ba wanda ya gan shi ya ce sai ya gama tattara alkur'ani ya rubuta alkur'ani tiryan-tiryan kamar yadda yake akwai labari ya shahara ana ana faɗan shi kamar a kukuturu cewa zamanin halifa na uku ne wai aka tara alkur'ani kai wannan magana ba al'amari ya muna na Allah ya sauke Allah ta'ala ya cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kuma tun alkur'ani yana cewa tun farko ma farkon goshin bakara yana cewa alif lamin zalikal kitabu la raiba fi nuna wannan kitab ne kitab me muke ce ma kitab littafi mai bango daga bango zuwa bango idan akwai wata takarda a can akwai wasiƙa hannun a aljihun wannan akwai a jakan wancan akwai a ƙashin wani akwai a ganyen ce wancan akwai a fatan barewan wancan littafi kenan haka suka cewa alkur'ani yake wasu sun rubuta a ƙashi ne wasu sun rubuta a fatar barewa wasu sun rubuta a ganye wasu sun rubuta a wasu takarda wasu gashi nan dai wai haka yake wai sai aka naɗa kwamitin haɗa alkur'ani aka ba wani shugabancin kwamiti ɗin har ya ce shi da an bashi ma tattara duwatsun duniya da ya maso iyar sai da zai aka yi ceto dai an sa baka wannan aiki aka zo wai aka tattara aka ce duk wanda yake yake da alkur'ani ya kawo za a har hada halifa na uku ya ce zai tara alkur'ani sai mutum ya zo da kashin su da aya sai ce ka tabbata alkur'ani ne ce ina shaidun ka sai kawo ya kawo shaidu biyu in bai da shaidu biyu sai a yi wurgi da wannan ba alkur'ani bane sai a shiga to kuma su mu ɗan kwamitin haɗin wai sai shi halifan ya zo ce to in kun yi saɓani dangane da abin da ke cikin alwa to ku rubuta da harshen harshen ƙurashi domin da harshen ƙurashi aka saukar wato in kun yi saɓani me wace kalma za a sa ko wace kalma za a sa ku sa kaza ne wannan ba ya nuna su suka tsara alƙur'anin ba ƙur'ani saukake daga sama a ce kuma yanzu har ma wai sai aka ce kuma bayan an gama ma ka haɗa alƙur'anin ma sai wani ya zo da wace ɗaya laƙar ja'akum ne ko? laƙar ja'akum ne sai gashi wani ya zo da shi aka ce ka tabbata alƙur'ani aka ce aka ce to shi kenan sai aka ɗan zizara wai da laƙar ja'akum dama ba da ba shi akwai masu yi amanar rasul shi ma an manta da sai aka da aka daga aka shi ma aka dan lika shi wai haka aka alkur'ani to alkur'ani yadda muke karanta shi nan haka aka saukar ma annabi duk lokacin da aka saukar da aya annabi yake cewa a sa ta a suran da ake ce maka kuma akwai ruwayan da ya nuna cewa manzo Allah yana karanta yana karanta ma Jibril alkur'ani duk shekara a watan Ramadan amma shekaran ƙarshe sai karanta masa sau biyu to tambaya a alƙur'anin usman bin affan ya karanta mishi jibril da yake karanta ma manzo Allah da yake karanta ma jibril alƙur'ani ya ji alƙur'anin usman bin affan yake karanta masa tunda sun ce sai lokacin usman bin affan aka yi alƙur'ani amma lokaci guda zo suna jifan shi'a da cewa suna da alƙur'ani daban to wannan alkur'anin da muke karantawa shine alkur'anin ali ya tattara shi bayan ya tattara alkur'ani yadda yake din nan wato dun ba a san a ce na ali ne sai aka ce na wani ne na banu umayya ne ba na ba na dan ba na hashimawa bane ba na ba ba hashimi ya tattara ba na'am ba hashimi aka saukar ma amma ba ba hashimi me ne ya tattara ba ba umai da ba dun ba umai ba da ba alkur'ani shine ma'ana ai kabilanci ne daga baya ne wannan maganar ta fito ba lokacin Usman ta fito ba lokacin su Muawiya ta fito banu umayya suka bullo da wannan magana suka yada ta ba lokacin ba lokacin Usman aka yi wannan kiran ba cewa a zamanin sa aka tara alkur'ani a zamanin sa ba san wannan magana ba wani alkur'ani sai guda daya daga baya ne suka ga cewa bari su nuna cewa su ma suna da shaya a addinin in ba hashimi aka saukar ma to ba umayye ne ya tara da ba don haka da ba da ba alkur'ani kaga umayyawa ma su ma suna da suna da kaso suna da kaso suna da rabo kenan a cikin wahayi yawa ake koyar da ali daga shi sai manzon Allah haka kuma in manzo Allah ya zo a koya mashi darasi ya koya ma ya koya ma Ali darasi a gidan Ali to ko sai da Fatima ba ta zama a wurin su biyu ne kawai ba wata aya face ya san ma'ananta ya san ma'ananta na bayyana da na ɓoye shi kuma ya san muhukam da mutashabih kamar faɗin Allah ta'ala da yana cewa ba wanda ya san mutashabih illa Allah wa rasikuna fil ilm to imam ali yana cikin rasikuna fil ilm din wanda Allah ya sanar da su mutashabih din idan ga wata aya ba wanda ya san ma'ananta samsam ko annabi bai santa ba wanda ya sani to mene amfanin saukar da ita akwai ilimin da Allah kawai ya sani amma ba bai gaya mana ba in ya saukar mana da aya muna karanta mene amfani a saukar mana da aya mu karanta mu ba mu san ma'ananta ba annabin da ya zo da shi ma bai sani ba kowa ma bai sani ba sai a je ai a gaya mana wanda mu muka sani ko na akwai ayoyin da mu ba mu sani ba amma akwai rasikuna fil ilmi Allah ya sanar da su saboda shi wannan ilimin wannan rasikuna fil ilmi din ya dace da su sani don su ne za su yi mana jagora ba lalizm ne kowannen mu ya sani ba amma lazim ne rasu kuna fil ilmi din wanda su ne jagororin mu su sani don su za su yi mana jagora duk abin da jagora ya sani dole kai ma ka sani ne saboda shi ya fi ka san abin da yake maslaha gare ka kamar yadda ka san yadda kake ma yaro tarbiya in ka ce mata yaro ya daina kaza sai ce me yasa zaka ce in bari ba sai duk kowane bayani sai kayan mashi ya fahimta ba ko kuma likita kana kwance ya zo ya ce ai zan zan maka allura ne ya ce mai allura mai za ka yi mai ce na kaza ya ce mai menene ma'anan shi ya mai yasa za ka yi sai a yi mashi bayani bayanin da in za a iya mashi ya fahimta yana bukatan mukaddara wani mutum ne bari in ce mai zan ce misali makeri ne yana cikin kira sai ya buge hannu ko ya kone sai ya je asibiti sai likita ya zo zai mishi aiki sai yana tambayar likita ya mishi bayanin irin aikin da zai sai ce to kafin ka fahimta sai ka yi firamare shekara shida bakwai ma tun da shi likitan bakwai ya yi sai ka yi firamare shekara bakwai ka yi sakandare shekara biyar ka je ka yi karatun share fage shekara biyu sannan ka yi jami'a ka karanta medicine shekara biyar sannan ka yi course na musamman kan sha'anin fatan jiki shekara biyu sannan ka sami experience irin nawa na shekara ashirin sannan ka gane to duk sai a ga mashi a minti biyu shi ba da iyaka kawai mika hannun da ya kone kawai a zuwa mashi magani ba ko mai ko da zafi ko da sanyi o da likita ya sa abin da yake shi ne ya sami lafiya yawa ba lalai ne ya san menene ake yi ba amma akwai abin da yake bukatan ya sani ya san cewa yanzu magani ake masa don ya warke wannan ya wadatar amma me ya sunan maganin da me aka hada ya aka yi menene wannan kuma a bar ma kwararru yawa to alkur'ani yana da waɗansu abubuwa irin hakan waɗanda suke zahirinsa ya wadatar ga gamo ya ku bayi amma baɗininsa waɗansu wanda Allah ya keɓanta da ilimi suna bukatar su san fiye da wannan su kuma Allah yana sanar da su don su ne za su yi mana jagora mu kuma shi yasa aka ce mu bi wa'annan jagororin in har ba za ka bi jagora ba kan ka halaka don haka manzo Allah bai bar mu wawi ba har balle mu rika ne mu rika ta mu ce wani malam din zamu bi a ce ai wani ya bayyana a Kaduna a ce najas da ya bi ba Allah bai bar mu wawi ba bai taɓa ban bin al'umma wawi ba kowane zamani sai ya ajiye wani hujja wanda shi ne jama'a za su za ku sai da al'amuransa ya zuwa gare shi shi kuma wannan yakan kasance Allah ta'ala ya fahimtar da shi ilimi ne imami ma'asumi yana iya fahimtar duk abin da ya ga daman ya fahimta ko da da bango yana iya ganin abin da ke bayan bangon in ya so ya gani ko tunanin ka zuciyanka ne yana iya ganin tunanin zuciyanka in ya so ya gani zai zama a zamaninsa shine kamil wannan shine Allah ta'ala ya aje a matsayin hujja shi ko za amma ba mutane da yawan mutane su a wurin su kawai su shugaba su za yadda ransu ya so bisa yadda dan kabilansu ko dan gidansu kuma wani ce sai shi kawai to na'am kana iya kuna iya zaben shugaba ba ce maka ba za ku iya zaben shugaba ba amma ba shine wanda Allah ya ce abi ba wanda Allah ya ce abi Allah ne ya zaba ma kana lakumul khiyara anan kan ba ku da zabi ba kamar yadda ba ku zaɓi manzan Allah ba haka ba za ku zaɓi magajin manzan Allah ba bar muku wannan hannun ku ba ku ka zaɓi manzan Allah ba Allah ne ya aiko shi da saƙo haka kuma ba ku za ku zaɓi wanda za su gaje shi ba zaɓi na Allah ne don haka wasu na cewa ainihin ai waƙiyan karbala kashe husaini ba a karbala aka kashe husaini ba a saƙifa a saƙifan bani sa'ida ana aka kashe husaini da faji'an ranar alhamis makana sheik lazari ya kira fajata yawon alhamis ko fajata yawon alhamis duk manzo Allah ya cika ranar juma'a ne amma ranar alhamis da daddare ya ce ku kawo takarda da tawada an rubuta muka abinda in kuka rike ba za ku bace ba har abada aka je za a kawo takarda wasu suka hana saboda sun sa abin da za a rubuta suka ce suka faɗi wata kalma wadda dai su su ta dace da bakinsu amma tana da girma magana suka ce hajar rasulullah sun san ma'anan hajar kana iya cewa kowa ya zautu kamar ya zautu kenan suka ce ku kyale shi manzo Allah ya riga ya zautu yanzu in in in shirya zai rubuta mana alqur'ani ya wadatar da mu to shi ko yazo da alqur'ani shi yazo da alqur'ani wai amma wasu sun fi shi sanin abin da yafi suka ce alqur'ani ya wadatar da mu kar a bashi taka aka shiga har gwa suka ce a manzo Allah zai ce a bashi takarda a ce ba za a bashi wasu na a bashi wani sana ba za a bashi ba hayaniya tashi manzo ya ce to ku fita ku bani wuri ba wani abu ne illa sun sa abin da zai rubuta ne kun ba su da bukata kada ya zama ga takarda daga manzan Allah ga abin da ya rubuta kun baya za ka kanka saboda ba za a rubuta ba kuma kaga ko da ya rubuta mai za a ce ya zautu ne ba yana cikin hayyacinsa ne bai rubuta saboda ka sai a wurgi da wannan ciyar muna da alkur'ani ya wadatar da mu haka suka ce to lalle kuma imam ali ya rasa magoya baya a wannan lokaci don farko al'amari lokacin da suka wa'insu sun taru tare da shi yayin da sai da fatima tana nan dare har ma aka balla gidanta har aka je da wuta aka ce za a banka wuta a kona da kowa da kowa har da ita har aka jawo ali aka tilasta shi mubaya ko da ke mabayan nasa an jawo hannunsa ne bayan an zauna a kirjinsa aka ɗauko hannun ya dunkula hannun aka ɗora aka ce ya yi shi kenan ka ce haka nan an karɓi mubaya to akwai kamar yadda na ce muku manzala ce masa in ya samu mutum arba'in yana iya neman haƙƙinsa to ya samu mutum arba'in har da hudu ya gaya masu cewa to su in sun waye gari su zo kowannen su yayi aski su zo da takubansu zai karbi haƙƙinsa ko da ƙarfi da gari ya waye sai ga mutum hudu sun zo da aski yamma ta ya sake koma ya samu wa'annan mutane arba'in suka ce eh to ai ba mu sami su fito a fito za mu fito gobe rana ta biyu mutum hudun nan dai na farko su suka fa su ne suka sake dawo rana ta uku ma haka to da man zara ce mace in bai sami arba'in bai hakura to bai sami arba'in din ba ko yana jin tsoro wato wannan ina faɗi ne don mutane sukan ce to in haƙƙin ali ne to me yasa aka yi shiru sai mu ce musu akwai dalilai da daman gaske ko shi ali shi kadai wanda ya sha shiga ma'arkoki ya aishe su ko shi kadai ya zaro takobi duk za su zuba a guje ne to amma yana duban maslaha ai ya taba zaro takobin kuma zubawa a gujen suka yi lokacin da sai da fatima ta rasu ta riga ta yi mishi wasiya cewa kada wane da wane su zo sallanta su mata sallah saboda haka da ta rasu shi ya mata wanka shi ya suturce ta ya mata sallah tare da waɗansu mutane ƙalilan sannan aka bizne ta a mahallin da ba a sani ba har ziya har ya zuwa yanzu nan ba wanda ya san inda kabarin sayyida fatima yake wanda yake nufin lalle ta rasu an alhali a mazuluma ce sai dai in imam mahdi ya bayyana zai nuna mana inda kabarin mahaifiyarsa ta yake wasu suna cewa a baki ya bizneta wasu suna cewa a a ɗakinta ne wasu suna cewa a inda annabi yake a nan bizne wasu suna cewa a rauda wallahu alam amma kashe gari da suka ji cewa ai fatima ta rasu aka ce yaushe ta rasu aka ce jiya ta rasu su shine ba a gaya wanda ba zo mu yi mata sallah sai imam wani ce to ai na yi mata sallah suka ce a to bai wadatar ba a fito da ita mai mata sallah a tono ta daga kabari don su yi mata sallah ke to ai na riga na yi mata sallah a ka'idar musulunci in musulmi ya sallah ba shi kenan ba ai ba ya wadatar ko ali ba musulmi ne ba yace shi kenan na riga ne mata sallah suka ce lalle sai a tono ta sai sun mata sallah to sai suka je suka je baki suna tona za su tona kaburbura to na'am za su iya tono ai la'alla tana baki ne ko tana wani wuri amma da idan suka tattona kaburburan baki ba su ganta ba ai kaga za a ce kuma to a ina take za a shiga tono ne a tono ta kenan to annan kamewa wale ya zaro takobi da bai taba zara takobi ba bayan rasuwar manzo Allah sai akan abin da aka yi masa sai akan wannan sai ya zaro takobi ya ce kuna daga dutse ɗaya a cikin duwatsun makabartan nan zan shekar da jini nan ku a kai sai zuwa wa kuje sai gida suka ce ya fi fusata dama da ya kyale ne amma yanzu ya fusata sannan sai aka kyale magana kaga aiko da wannan zai iya kwace matsayinsa ko amma maslahan al'umma yake duba domin in aka sami rigima a cikin al'ummar musulmi to za a ba makiya dama su zo su gama da addini saboda ka sai maslahan addini mai al'umma ya fi fifiko a gare shi akan wannan matsayi amma yana nan a shugaban al'umma wannan tabbas kam su kan sun sani in gadon annabi yana nufin ai su kan su kan ce wai gadon annabi yana nufin wai gadon ilimi wai shi ya gaji ilimin annabi na wani mutumin kauye ya zo da tambaya kan addinin musulunci sai ya zo ya ce ina halifan annabi sai aka nuna mashi ga halifan annabi sai ya masa tambaya ta fi ƙihu sai halifa ya ce to ku an sa masa mana sai wannan ya ce ni ina ganin kaza ne abin amsanka wannan ya ce ni ina ganin kaza ne sai ce kai ni ku a ra'ayina zai zama kaza ne sai mutum uku kowa ne ya faɗa abu daban sai wani ya ce kaga shi wannan halifan mulki ne na annabi je ka wanci kaga wancan gidan akwai wani mutum sunan shi Ali kaje shine shine ya gaji ilimin annabi kaje can ka tambaye shi sai mutumin ya je sai imam Ali fito yana murmushi sallama sai imam Ali fito yana murmushi yace ka je ka tambayi ka tambayi tambaya ne aka turo ka nan ko sai ya da mamaki aka yi to ya san sai ya ce to sai ya kira Hassan yana yaro sai ya ce to tambayi wannan yaro sai ce a ya ce to ni kuma yanzu sha'anin addinin izgiri ake da ni na je na tambaye da tawa sun ce kai ne ka gaji ilimin annabi ni kuma ka ce in tambayi yaro sai ce ba dai tambaya kake da shi dangane da addini ba ya ce to tambayi tambayan ka in ka sami masa gaba shi kenan ba sai dai shiru ce to yaro ya hukuncin kaza kaza kaza sai imam hassan ya bayyana mashi sanka sanka ya shiru ya ji amsa ta fita fes can ko ga tattawa ne yana cewa ni a ina gani na kaza ne sai ya koma ya ce kai jama'a yaya ku da kuka ce in je wajen mutumin nan ɗansa ƙarami shi an samu ko kokon kasa ya za a ce ga wanda yake da gagaji ilimin annabi wani kuma ya zauna ce shine ke da mulkin annabi suka ce kai dai ba sun ya an samu ka tambaya wato tafi ka samu amsan ka ba abin da ya dame ka da sha'anin mulki kai dai ba ka samu amsan addini din ba nan mulki ake yi kai ba kauye mai zai hada ka da sha'anin siyasa ka san siyasa ne addini kake so kuma an gaya maka to ka tafi abin ka don haka ne ma halifofi na ɗaya da na biyu da na uku kowannensu ya dogara ga ali in abubuwa suka taso har faɗin laula aliyu lahalaka wane kowannen su ya faɗi amma duk an tafi akan cewa ni abin da ya bani bani mamaki inda inda al'umma ta tafi akan cewa ɗaukaka yana bin wane ne ya sarauta ne ɗaukaka ha a wajen Allah wato ma'ana daga annabi sai wani sannan sai wani sai wani bisa tsarin da aka yi mulki in haka nan ne shi yasa ma suka kasa gane hadisin annabi da ya maganan halifofi goma sha biyu sai suka rasa yadda za su yi da halifofi goma sha biyu din suka ga cewa in suka ce na ɗaya na biyu na uku na hudu su halifofi ne hulafa'ur rashidi to sun kasa ci gaba za su cika sauran sha biyu duk in suka ci gaba sun ga ce sauran sauran aka ɗaya ce na biyar na shida na bakwai na takwas zuwa na sha biyu to sun san akwai mutanen da lalle baya ci baya da za a ci su alibobin annabi don akwai in su da suka yi sarauta wanda ba abin da ya haɗa su da addini daga cikinsu ma na sha biyunsu wani ne wanda ainihin tun da ya sami wata zabiya ya talike mata tana ta rera masa waka shi kenan ya saki mulkin maki yana nan tare da zabiyan ya talike mata ba wai kawai tana masa waka ba ne tare dai suke da tare suke kwana to ana nan sai zabiya ta mutu to ai maka na maguza bai jure ba bai jure wannan mutuwan ba sai ya bi ta shi ma tunda ta mutu ya kwashen gwari ai sai da ya mace zabiyansa ta mutu to in halifofi goma sha biyu bisa wannan tsarin ne shi mai na cikin halifofi daga cikin halifofin akwai wanda yakan sha giya ya tatil ya wasa da kare shi ma cikin injerin shugabanni ne nan masu mulki shi ma yana cikin jerin shugabanni masu mulki ya zo a na na shida kenan ko ya zama na shida a mulki to ka in in in wa'annan su ne halibofin kaga shi halifa ne su kuma da ji zuwa su ce kai wannan ba shi ne halifa ba don giyansa yake sha ya tatir har ma ya ce ba kuna tinkaho da ka'aban ku ba kun ce wai tana da tsarki ya ce zan je in hau kanta in sha giya in gatsiya ya kama hanya zai je hau kan ka'aba ya sha giya Allah ya jefa masa ciwon ciki ya mutu wanda zamaninsa ne aka je madina aka ce duk wanda yake sahabin annabi a zo da shi a yanka sai a ce gidan can ma akwai sahabi sai a zo da shi sai a sha a yanka yanka rago sai a ce can ma akwai wani sahabi yana nan tsoho a ce a kawo shi dan kaza a waɗi shi zai zara masa wuka duk sai da aka tabbatar ba sahabi ko ɗaya a madina duk an yanka amma shi shi ma shi ma shi ma halifa ne shi ne na shida ma shine kuma sojojin suka je suka dunga dan karama ƙaba majejewa sai da suka wargaza ginin gaba daya majejewa da za a sa mai a sa a dunkula da dutse a hada da wuta a danna a harba irin shine kamar harbin da ake na mizayil na yanzu aka dunga dan karama kaba sai da aka wargaza ta aka baje ta kakakaf akan yana son ya kwace mulkin maka a bishi don maka ta juya mashi baya shine kuma wanda yakan kwana da kuyanga da safe ji an ce asalatu khairu min nomi ya fashe da dariya ya dariya ya dariya ce to kun ji sun ce asalatu khairu min nomi ni dai bacci na zan yi sai ya dauko rawani ya nada ma kuyangan ya ce je ki musu sallah ta fito da janaba da aka kwana da ita ba ta yi wanka ba ba ta yi alwala ba ta fito da rawani da abaya na liman a ce a shiga sau a daidaita sau limamiyan sarki ta fito ta wuce ta ce allahu akubar ta karanta musu fatiha ba bismillah ta zaɓo wani wuri ta rera musu ko ta iya ko ta iya ta judi ko ta iya kalkala guda gunna ko ta iya idgami ohode ta batsatsala musu su ce allahu akbar allahu akbar ta yi masu ko inda ta ko uku ko hudu ko biyar dole da ya ta yi musu ta ce ta gama su ce to a gai a huta lafiya ɗan ki shida wanda su yi sallah raka'a sallan su bai raka'a hudu a ce to ai hudu ne ce ko a kara muku ne halifan musulmi in dai wannan shine shugabancin da Allah ya ce abi to wannan ina hikima aiko annabi Allah ta'ala ya aiko annabi da sako a ya kafa addininsa sannan ya ce ku bi halifofi a sami halifofin nan su bar hanyar annabi a ce kuma Allah ya ce abi su an rusa addinin to kuma har yanzu wannan mushkila tana nan tare da ama akan cewa waye shugaba har yanzu fa ba sani ba su a wurinsu shugaba lalle shine wanda duk aka ce yana da iko wannan mai ikon shine Allah ya ci abi a wurin su har yanzu haka ne abin shi kuma har yanzu ke da mushkilar su gane waye shugaba to shugaba ba shine wanda yake rike da iko ba shugaba shine wanda Allah ya aiko ya ce abi da kuma wanda wanda Allah ya aiko ya ce abi shi kuma ya haliftar kun ba zai haliftar da wani ba sai wanda Allah ya umarce shi ya haliftar shugaba mansubi ne daga Allah in kuma har aka ce ka bi shi to in ka bi shi lalle ka bi Allah ne saboda hanyar Allah zai bi da kai saboda haka ba sarauta ne shugabanci ba ba ikon mulki shine shugabanci ba shugaba shugaba ne yayi mulki ko bai yi ba inda ainihin sai kayi mulki ne kake shugaba to annaba da yawa ba shugabanni bane kenan wace gwamnati isa alayhi salam ya kafa ba isa ba har musa musa ma ba su zauna ma gari ba ma suna cikin tafiya ne allah ya ɗauki ransa ba su je gari sun zauna ba ballan da su kafa gwamnati sai dai shugabancin al'umman bani isra'ila suna tafiya a dokan daji da annabawa da yawan gaske wanda allah ya aiko ba su kafa mulki ba na wasu annabawan sun kafa mulki kamar dawud da suleiman sun zama sarakuna amma da yawan annabawa ba su yi sarauta ba ba su rike mukami ba su rike gwamnati ba alhali allah ta'ala yana cewa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idhnillah kowanne manzo allah ya aiko shi ne don abi shi to in ya zama sai wani mai iko ake bi kaga ba za a bi manzo ba kenan ko to sai mutane suka sana da ishtibahin cewa wanda duk ya rike mukami shine shugaba to wanda ainihin Allah ta'ala ya aje don abi shine shugaba ya rike mulki ko bai rike mulki in ya rike mulki masha Allah za a mulki bisa tsarin Allah kenan in bai rike ba masha Allah za ku bi shi domin duniyanku da lahiranku to haka na al'amura suka tafi a wannan lokaci har ya zuwa lokacin da aka yi halifa na na uku wanda na gaya muku jiya kan mu ai ga ma abin da Abu Sufyan ne faɗi balo wannan ruwayan kowa ne ba sanannen abu ne yace to fa banu umayya al'amari ya zo hannun ku rike da kyau karin manta shi wannan Abu Sufyan din shine bayan da aka ce Abubakar ne magajin Annabi ya zo yana cewa ya za a yi haka ya za a yi hakan ya za a ce shugabancinmu ya koma a hannun kaskantacciyar kabila wanda ya fito daga cikin kaskantacciyar kabila ne da zama shugaba me ya faru da rauna na biyu ina abbas ne ina ali ya zo ya ce ma imam ali in ka so zan cika maka falalin da dawakai a kwace al'amarin nan daga hannun abubakar ya miƙa hannun mu bayan imam ali ya ce lalle ba don allah kake ba domin ka daɗe kana gaba da annabi ba wannan maganar da kake ba don Allah kake da da imam ali ya yadda da abu sufyan zai kawo mayaka a zo a kwato mulkin a ba ali to in aka kwato mulkin aka ba ali yanzu wane ne king maker kenan waya nada sarki yawwa to kaga daga nan kuma sai mene yawwa sai kuma shi ma ya dan hambare ba ya hau saboda kansa yake nema ma shi mulki kawai ya sani duk faɗan da ya da annabi a kan shugabanci ne sawar kai sai imam ce wannan magana da kake ba don Allah kake yi ka dade kana gaba da musulunci baya da za a yi zama ya fito daga zuciyanka saboda Allah sai sai imam ali bai karɓi mu baya sa baya imam ali ya neman karfafa masu imani ne ba kowane kwashe-kwashe ba wanda yake da sauri da shi sauran jama'a su kai karfi inda za a tattaro mutanen ƙauye a ce musu lalle su yi mabaya'an dole ko a yanka su sannan kuma a ce musu sannan kuma yanzu a tafi da su an ga wasu na bayan su da kibau ko ku har ko ko ku sare duk wanda muka ce ku sara ko mu cilla muku biya da baya to ba da irin wannan ne ake kafa mulki ba wanda da sanu zamu ji cewa da irin wannan muawiya yayi mulkin sa da irin sa yazid yayi mulkin sa shi ko mulkin Ali yana neman yi mulki ne da bayan Allah na gargau yana son ya tafi akan halibcin annabi ne akan manhajan annabi ba mulkin duniya ba har akwai inda imam ali yake cewa shi ma'awaya ya sani sarai cewa in wayo ne da dabara da makirci na fi shi iyawa amma ba zan yi bane saboda bai wannan ba halin mumini bane in ba suna ganin kamar iya siyasa shine ka iya wana mutane ka iya yaudaransu to ba ka ake yi ba saboda za ka gamu da Allah in kai hakan amma inda wannan ne Ali ya fi shi ya fi shi wayo ai da dabara amma ya san cewa ba da makaru ne ake mulki ba da sanu za mu zo inda ku ji inda ainihin ibn aqil ya ki fitowa ya sari wuyan dan murjanata a ginin hani bin urwa ya ce ya tuna da cewa manzo Allah ya ce al-imanu qaidul fatk fala yaftuku mu'minun imani tarnaƙin yaudara ne don haka mumini ba yaudara ba za ka yaudar mutum ka bashi aminci sannan ka kashe shi ba tun da ya zo ziyarar mara lafiya ne a yana cikin aminci ba za a fito a sayar da mishi waya amma wanda aka baka ga takobi a hannun ibn aqil shi shuraika yana cewa to a kawo ina jin kishi a kawo man ruwa mana har ma ya shiga yana ainihin ina gidauniyar mutuwan ne a kawo in sha mana yana mashi ishara idan ya fito yana kuma ji amma sai sai mai da takobinsa a kobe ya ki fito sara ɗaya ya fitar da shi an san musulun bin akil jarumi amma sai bai yi ba yana tunanin cewa ina zai iya kashe shi mutane za su yi da wasu ne za su ce ai da ka kashe shi an huta da duk bai wannan barnan da yi ba amma sai tuto ai kuma mun ba mu yin komai sai bisa ka'ida na addini kuma addini ya hana wannan ba a amintar da mutum a kashe shi amma ka ji su su su su su ma'awiya da yazid su sai sun mutum ya shiga amincin su sai su kashe shi dubi yadda ma'awiya ya kama amr bin hamak kama matarsa ya sa a kurkuku ya dinga gallaza mata azaba ya ce sai mijinta ya zo da ya ji cewa ba da gashi can ana ta azabta matarsa sai ya ce to gashi ya zo sannan ya kama shi masa kisan gilla kuma ya kashe matar dun da ya bayan da ya kashe shi sai wur aka je ainihin ɗakin da ake tsare da matan sai aka wurga mata kansa kakan mijinkin to mumini wannan zai aiki wannan aiki wannan kuma wani fulani da ake ce masu su ne wasu habbai su ne kuma za a koyi da su wai masu rubuta wahayi mai rubuta wahayin da aka saukar daga sama shine zai rika yanka mutane haka yana faɗin duk mutane su fahimci cewa addini ne mutanen nan suka bari suka koma suna jahiliyansu ta kabilanci aka zo aka ce shi ne addini to da yake har wala dai na ɗauko tafiya kuma lokaci na ta halinsa da yake da muna fara ƙwararren lokaci ne mu ƙare lokaci a ƙofar da ke muna samun wajen awa ɗaya da rabi ba laifi to amma dai za mu iya ɗorawa nan gaba insha Allahu abin da ya biyo baya tiran tiran har ya zuwa lokacin da ma'auya ya walici al'amarin da kuma inannan ɗansa ya ziru wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad ake koyar da ali daga shi sai manzan Allah haka kuma in manzo Allah ya zo a koya mashi darasi ya koya ma ya koya ma Ali darasi a gidan Ali to ko sai da Fatima ba ta zama a wurin su biyu ne kawai ba wata aya face ya san ma'ananta ya san ma'ananta na bayyana da na ɓoye shi kuma ya san muhukam da mutashabi kamar faɗin Allah ta'ala da yana cewa ba wanda ya san mutashabi illa Allah wa rasikuna fil ilm to imam ali yana cikin rasikuna fil ilm din wanda Allah ya sanar da su mutashabi din idan ga wata aya ba wanda ya san ma'ananta samsam ko annabi bai santa ba ba wanda ya sani to mene amfanin saukar da ita akwai ilimin da Allah kawai ya sani amma ba ya bai gaya mana ba in ya saukar mana da aya muna karanta mene amfani a saukar mana da aya mu karanta mu ba mu san ma'ananta ba annabin da ya zo da shi ma bai sani ba kowa ma bai sani ba sai a je ai a gaya mana wanda mu muka sani ko na akwai ayoyin da mu ba mu sani ba amma akwai rasuluna fil ilmi Allah ya sanar da su saboda shi wannan ilimin wannan rasikuna fil ilm din ya dace da su sani don su ne za su yi mana jagora ba lazim ne kowannen mu ya sani amma lazim ne rasikuna fil ilm din wanda su ne jagororin mu su sani don su za su yi mana jagora duk abin da jagora ya sani dole kai ma ka sani ne saboda shi ya fi ka san abin da yake maslaha gare ka kamar yadda ka san yadda kake ma yaro tarbiya in ka ce mata yaro ya daina kaza sai ce me yasa zaka ce in bari ba sai duk kowane bayani sai kai mishi ya fahimta ko kuma in likita ya kana kwance ya zo ya ce ai zan zan maka allura ne ya ce mai allura me zaka yi mai ya ce na kaza ya ce mai menene ma'anan shi ya me yasa zaka yi mai sai ai mishi bayani bayanin da in za a iya mashi ya fahimta yana bukatan mukaddara wani mutum ne bari in ce mai zan ce misali makeri ne yana cikin kira sai ya buge hannu ko ya kone sai ya je asibiti sai likita ya zo zai mashi aiki sai yana tambayar likita ya mashi bayanin irin aikin da zai sai ce to kafin ka fahimta sai ka yi firamare shekara shida bakwai ma tun da shi likitan bakwai sai ka yi firamare shekara bakwai ka yi sakandare shekara biyar ka je ka yi karatun share fage shekara biyu sannan ka yi jami'a ka karanta medicine shekara biyar sannan ka yi course na musamman kan sha'anin fatan jiki shekara biyu sannan ka sami experience irin nawa na shekara ashirin sannan ka gane to duk sai a ga mashi a minti biyu shi ba da iyaka kawai miƙa hannun da ya kone kawai a zuwa mashi magani ba ko mai ko da zafi ko da sanyi o da likita ya sa abin da yake shi ne ya sami lafiya yawa ba lalai ne san menene ake yi ba amma akwai abin da yake bukatan ya sani ya san cewa yanzu magani ake masa don ya warke wannan ya wadatar amma me ya sunan maganin da me aka hada ya aka yi menene wannan kuma a bar ma kwararru yawa to alkurani yana da wasu abubuwa irin hakan waɗanda suke zahirinsa ya wadatar ga gamu ya ku bayi amma baɗininsa waɗansu wanda Allah ya keɓanta da ilimi suna bukatar su san fiye da wannan su kuma Allah yana sanar da su don su ne za su yi mana jagora mu kuma shi yasa aka ce mu bi wa'annan jagororin in har ba za ka bi jagora ba kan ka halaka don haka manzo Allah bai bar mu wawi ba har balle mu rika ne mu rika ta mu ce wani malam din zamu bi a ce ai wani ya bayyana a Kaduna a ce na jos da ya bi ba Allah bai bar mu wawai ba bai taɓa ban bin al'umma wawai ba kowane zamani sai ya ajiye wani hujja wanda shi ne jama'a za su za kuma sai da al'amuransa ya zuwa gare shi shi kuma wannan yakan kasance Allah ta'ala ya fahimtar da shi ilimi ne imami ma'asumi yana iya fahimtar duk abin da ya ga daman ya fahimta ko da da bango yana iya ganin abin da ke bayan bangon in ya so ya gani ko tunanin ka zuciyanka ne yana iya ganin tunanin zuciyanka in ya so ya gani zai zama a zamaninsa shine kamil wannan shine Allah ta'ala ya aje a matsayin hujja shi ko za a bi amma ba mutane da yawan mutane su a wurin su kawai su shugaba su za su zaɓa yadda ransu ya so bisa yadda dan kabilansu ko dan gidansu kuma wani ce sai shi kawai to na'am kana iya kuna iya zaben shugaba ba ce maku ba za ku iya zaben shugaba ba amma ba shine wanda Allah ya ce abi ba 听我。 wanda Allah ya ce a bi Allah ne ya zaba ma kana lakumul khiyara anan kan ba ku da zabi ba kamar yadda ba ku zabi manzon Allah ba haka ba za ku zabi magajin manzon Allah ba bar muku wannan hannun ku ba ku ka zabi manzon Allah ba Allah ne ya aiko shi da sako har kun ba ku za ku zabi wanda za su gaje shi ba zabi na Allah ne
don haka wasu na cewa ainihin ai waƙiyan karbala kashe husaini ba a karbala aka kashe husaini ba a saƙifa a saƙifan bani sa'ida ana aka kashe husaini
da faji'an ranar alhamis makana sheik lazari ya kira faji'ata yawon alhamis ko faji'ata yawon alhamis duk manzala ya cika ranar juma'a ne amma ranar alhamis da daddare ya ce ku kawo takarda da tawada an rubuta muka abinda in kuka riƙe ba za ku ɓace ba har abada aka je za a kawo takarda wasu suka hana saboda sun sa abin da za a rubuta suka ce suka faɗi wata kalma wadda dai su su ta dace da bakinsu amma tana da girma magana suka ce hajar rasulullah sun san ma'anan hajar kana iya cewa kowa ya zautu kamar ya zautu kenan suka ce ku kyale shi manzo Allah ya riga ya zautu yanzu in in in shirya zai rubuta mana alqur'ani ya wadatar da mu to shi ko yazo da alqur'ani shi yazo da alqur'ani wai amma wasu sun fi shi zanin abin da yafi suka ce alqur'ani ya wadatar da mu kar a bashi aka shiga harguwa suka ce amma Allah zai ce a bashi takarda a ce ba za a bashi wasu na a bashi wani sana ba za a bashi ba hayaniya tashi manzo da ce to ku fita ku bani wuri ba wani abu ne illa sun sa abin da zai rubuta ne kun ba su da bukata kada ya zama ga takarda daga manzo Allah ga abin da ya rubuta kun ba ya zaka kanka saboda ba za a rubuta ba kuma kaga ko da ya rubuta mai za a ce ya zautu ne ba yana cikin hayyacinsa ne bai rubuta saboda ka sai a wurgi da wannan ciyar muna da alkur'ani ya wadatar da mu haka suka ce to lalle kuma imam ali ya rasa magoya baya a wannan lokaci don farko al'amari lokacin da suka wa'insu sun taru tare da shi yayin da sai da fatima tana nan dare har ma aka balla gidanta har aka je da wuta aka ce za a banka wuta a kona da kowa da kowa har da ita har aka jawo ali aka tilasta shi mubaya ko da ke mubayan nasa an jawo hannunsa ne bayan an zauna a kirjinsa aka ɗauko hannun ya dunkula hannun aka ɗora aka ce ya yi shi kenan ka ce haka nan an karɓi baya to akwai kamar yadda nace muku manzala ce masa in ya samu mutum arba'in yana iya neman haƙƙinsa to ya samu mutum arba'in har da hudu ya gaya masu cewa to su in sun waye gari su zo kowannen su yayi aski su zo da takubansu zai karbi haƙƙinsa ko da ƙarfi da gari ya waye sai ga mutum hudu sun zo da aski yamma ta ya sake koma ya samu wa'annan mutane arba'in suka ce eh to ai ba mu sami su fito a fito za mu fito gobe rana ta biyu mutum hudun nan dai na farko su suka fa su ne suka sake dawo rana ta uku ma haka to da manzo Allah ce masa in bai sami 40 bai hakura to bai sami 40 din ba ko yana jin tsoro wato wannan ina faɗi ne ne don mutane sukan ce to in haƙƙin ali ne to me yasa aka yi shiru sai mu ce musu akwai dalilai da daman gaske ko shi ali shi kadai wanda ya sha shiga ma'arkoki ya aishe su ko shi kadai ya zaro takobi duk za su zuba guje ne to amma yana duban maslaha ai ya taba zaro takobin kuma zubawa a gujen suka yi lokacin da sai da fatima ta rasu ta riga ta yi mishi wasiya cewa kada wane da wane su zo sallanta su yi mata sallah saboda haka da ta rasu shi ya yi mata wanka shi ya suturce ta ya yi mata sallah tare da waɗansu mutane ƙalilan sannan aka bizne ta a mahallin da ba a sani ba har ziya har ya zuwa yanzu nan ba wanda ya san inda kabarin sayyida fatima yake wanda yake nufin lalle ta rasu an alhali a mazluma ce sai dai in imam mahdi ya bayyana zai nuna mana inda kabarin mahaifiyarsa yake wasu suna cewa a baki ya bizneta wasu suna cewa a a ɗakinta ne wasu suna cewa a inda annabi yake a nan bizne wasu suna cewa a rauda ne wallahu ala amma kashe gari da suka ji cewa ai fatima ta rasu aka ce yaushe ta rasu aka ce jiya ta rasu su shine ba a gaya wani mazo mai mata sallah sai imam ali ce to ai nayi mata sallah suka ce a to bai wadatar ba a fito da ita mai mata sallah a tono ta daga kabari don su yi mata sallah ce to ai na riga na yi mata sallah a ka'idar musulunci in musulmi ya sallah ba shi kenan ba ai ba ya wadatar ko ali ba musulmi ne ba ce shi kenan na riga na yi mata sallah suka ce lalle sai a tono ta sai sun mata sallah to sai suka je suka je baki suna tona za su tona kaburbura to na'am za su iya tona ai la'alla tana baki ne ko tana wani wuri amma da idan suka tattauna kaburburan baki ba su ganta ba ai kaga za a ce kuma to a ina take za a shiga tono ne a tono ta ke to annan kam yawa wale ya zaro takobi da bai taba zara takobi ba bayan rasuwar manzo Allah sai akan abin da aka yi masa sai akan wannan sai ya zaro takobi ya ce kuna daga dutse ɗaya a cikin duwatsun makabartan nan zan shekar da jini nan ku a kai sai zuwa wa kuje sai gida suka ce ya fi fusata dama da ya kyale ne amma yanzu ya fusata sannan sai aka kyale magana kaga aiko da wannan zai iya kwace matsayinsa ko amma maslahan al'umma yake duba domin in aka sami rigima a cikin al'ummar musulmi to za a ba makiya dama su zo su gama da addini saboda ka sai matsalan addini mai al'umma ya fi fifiko a gare shi akan wannan matsayi amma yana nan a shugaban al'umma wannan tabbas kam su kan sun sani in gadon annabi yana nufin ai su kan su kan ce wai gadon annabi yana nufin wai gadon ilimi wai shi ya gaji ilimin annabi na wani mutumin ƙauye ya zo da tambaya kan addinin musulunci sai ya zo ya ce ina halifan annabi sai aka nuna mashi ga halifan annabi sai ya masa tambaya ta fi ƙihu sai halifa ya ce to ko an sa masa mana sai wannan ya ce ni ina ganin kaza ne abin amsanka wannan ya ce ni ina ganin kaza ne sai ce kai ni ku a ra'ayina zai zama kaza ne sai mutum uku kowa ne ya faɗa abu daban sai wani ce kaga shi wannan halifan mulki ne na annabi je ka wanci kaga wancan gidan akwai wani mutum sunan shi Ali kaje shine shine ya gaji ilimin annabi kaje can ka tambaye shi sai mutumin ya je sai imam Ali fito yana murmushi sallama sai imam Ali fito yana murmushi yace ka je ka tambayi ka tambayi tambaya ne aka turo ka nan ko sai ya daba maki aka yi to ya sani sai ce to sai ya kira hassan yana yaro sai ce to tambayi wannan yaro sai ce a ya ce to ni kuma yanzu sha'anin addinin izgili ake yi da ni na je na tambayi da tawa sun ce kai ne ka gaji ilimin annabi ni kuma ka ce in tambayi yaro sai ce ba dai tambaya kake da shi dangane da addini ba ya ce to tambayi tambayan ka in ka sami masa gaba shi kenan ba sai dai shiru ce to yaro ya hukuncin kaza kaza kaza sai sai imam Hassan ya bayyana mashi sanka sanka ya shiru ya ji amsa ta fita fes can ko ga tattawa wannan yana cewa ni a ina gani na kaza ne sai ya koma ya ce kai jama'a yaya ku da kuka ce in je wajen mutumin nan ɗansa ƙarami shi an samu ko kokon kasa ya za a ce ga wanda yake da gagaji ilimin annabi wani kuma ya zauna ce shine ke da mulkin annabi suka ce kai dai ba sun ya an samu ka tambaya wata wata ka samu amsan ka shi ba abin da ya dame ka da sha'anin mulki kai dai ba ka samu amsan addini din ba nan mulki ake yi kai ba kauye mai zai hada ka da sha'anin siyasa ka san siyasa ne addini kake so kuma an gaya maka to ka tafi abin ka don haka ne ma halifofi na ɗaya da na biyu da na uku kowannensu ya dogara ga ali in abubuwa suka taso har faɗin laula aliyu lahalaka wane kowannensu ya faɗi amma duk an tafi akan cewa ni abin da ya bani mamaki inda al'umma ta tafi akan cewa ɗaukaka yana bin wane ne ya sarauta ne ɗaukaka ha a wajen Allah wato ma'ana daga annabi sai wani sannan sai wani sai wani bisa tsarin da aka yi mulki in haka nan ne shi yasa ma suka kasa gane hadisin annabi da ya maganar halifofi goma sha biyu sai suka ritse da za su yi da halifofi goma sha biyu din suka ga cewa in suka ce na ɗaya na biyu na uku na hudu su halifofi ne hulafa'ur rashidi to sun kasa ci gaba za su cika sauran sha biyu duk in suka ci gaba sun ga ce sauran sauran aka ɗaya ce na biyar na shida na bakwai na takwas zuwa na sha biyu to sun san akwai mutanen da lalle baya a ci baya da za a ci su halibobin annabi don akwai in su da suka yi sarauta wanda ba abin da ya haɗa su da addini daga cikinsu ma na sha biyunsu wani ne wanda ainihin tun da ya sami wata zabiya ya talike mata tana ta rera masa waka shi kenan ya saki mulkin maki yana nan tare da zabiyan ya talike mata ba wai kawai tana masa waka ba ne tare dai suke ne tare suke kwana to ana nan sai zabiya ta mutu to ai maka na maguza bai jure ba bai jure wannan mutuwan ba sai ya bi ta shi ma tunda ta mutu ya kwashen gwale ai sai da ya mace zabiyansa ta mutu to in halifofi goma sha biyu bisa wannan tsarin ne shi mai yana cikin halifofi daga cikin halifofin akwai wanda yakan sha giya ya tatil ya wasa da kare shi ma cikin injerin shugabanni ne na masu mulki shi ma yana cikin jerin shugabanni masu mulki ya zo a na na shida kenan ko? ya zama na shida a mulki to ka in in in wayannan sune halibofin kaga shi halifa ne su kuma da ji zuwa su ce kai wannan ba shine halifa ba don giyan sa yake sha ya tatir har ma ya ce ba kuna tinkaho da ka'aban ku ba kun ce wai tana da tsarki ya ce zan je in hau kanta in sha giya in gatsiya ya kama hanya zai je hau kan ka'aba ya sha giya Allah ya jefa masa ciwon ciki ya mutu wanda zamaninsa ne aka je madina aka ce duk wanda yake sahabin annabi a zo da shi a yanka sai a ce gidan can ma akwai sahabi sai a zo da shi sai a sha a yanka yanka rago sai a ce can ma akwai wani sahabi yana nan tsoho a ce a kawo shi dan kaza a waɗi shi zai zara masa wuka duk sai da aka tabbatar ba sahabi ko ɗaya a madina duk an yanka amma shi shi ma shi ma shi ma halifa ne shi ne na shida ma shine kuma sojojin suka je suka dinga dan karama ƙaba majejjewa sai da suka wargaza ginin gaba daya majejjewa da za a sa mai a sa a dunkula da dutse a hada da wuta a danna harba irin shine kamar harbin da ake na mizayil na yanzu aka dunga dan karama kaba sai da aka wargaza ta aka baje ta kakakaf akan yana son ya kwace mulkin maka a bishi don maka ta juya mashi baya shine kuma wanda yakan kwana da kuyanga da safe ji an ce asalatu khairu min nawmi ya fashe da dariya ya dariya ya dariya ce to kun ji sun ce asalatu khairu min nawmi ni dai bacci na zan yi sai ya dauko rawani ya nada ma kuyangan ya ce je ki musu sallah ta fito da janaba da aka kwana da ita ba ta yi wanka ba ba ta yi alwala ba ta fito da rawani da abaya na liman a ce a shiga sau a daidaita sau limamiyan sarki ta fito ta wuce ta ce allahu akubar ta karanta musu fatiha ba bismillah ta zaɓo wani wuri ta rera musu ko ta iya ko ta iya ta judi ko ta iya kalkala da gunna ko ta iya idgami ohode ta batsatsala musu su ce allahu akbar allahu akbar ta yi masu rako inda ta ko uku ko hudu ko biyar dole da ta yi musu ta ce ta gama su ce to a gai a huta lafiya ranki shi dai wanda su yi sallah raka'a sallan su bayan raka'a hudu a ce to ai hudu ne ce ko a kara muku ne halifan musulmi in dai wannan shine shugabancin da Allah ya ce abi to wannan ina hikima aiko annabi Allah ta'ala ya aiko annabi da sako a ya kafa addininsa sannan ya ce ku bi halifofi a sami halifofin nan su bar hanyar annabi a ce kuma Allah ya ce abi su an rusa addinin to kuma har yanzu wannan mushkila tana nan tare da ama akan cewa waye shugaba har yanzu fa ba sani ba su a wurin su shugaba lalle shine wanda duk aka ce yana da iko wannan mai ikon shi ne Allah ya ci abin haurinsu har yanzu haka ne abin shi kuma har yanzu ke da muskilar su gane waye shugaba to shugaba ba shi ne wanda yake rike da iko ba shugaba shi ne wanda Allah ya aiko ya ce abi da kuma wanda wanda Allah ya aiko ya ce abi shi kuma ya haliftar kun ba zai haliftar da wani ba sai wanda Allah ya umarce shi ya haliftar shugaba mansubi ne daga Allah in kuma har aka ce ka bi shi to in ka bi shi lalle ka bi Allah ne saboda hanyar Allah zai bi da kai saboda haka ba sarauta ne shugabanci ba ba ikon mulki shine shugabanci ba shugaba shugaba ne yayi mulki ko bai yi ba inda ainihin sai kayi mulki ne kake shugaba to annaba da yawa ba shugabanni bane kenan wace gwamnati isa alayhi salam ya kafa ba isa ba har musa Musa ma ba su zauna ma gari ba ma suna cikin tafiya ne Allah ya ɗauki ransa ba su je gari sun zauna ba ballantana su kafa gwamnati sai dai shugabancin al'umman bani Isra'ila suna tafiya a dokan daji da annabawa da yawan gaske wanda Allah ya aiko ba su kafa mulki ba na wasu annabawan sun kafa mulki kamar Dawud da Sulaiman sun zama sarakuna amma da yawan annaba ba su yi sarauta ba ba su yi rike mukami ba su rike gwamnati ba alhali Allah ta'ala yana cewa ma arsalna min rasulin illa li yuta bi idhnillah kowanne manzo Allah ya aiko shi ne don abi shi to in ya zama sai wani mai iko ake bi kaga ba za a bi manzo ba kenan ko to sai mutane suka sana da ishtibahin cewa wanda duk ya rike mukami shine shugaba to wanda ainihin Allah ta'ala ya aje don abi shi ne shugaba ya rike mulki ko bai rike mulki ba in ya rike mulki masha Allah za a yi mulki bisa tsarin Allah kin in bai rike ba masha Allah za ku bi shi domin duniyanku da lahiranku to haka na al'amura suka tafi a wannan lokaci har ya zuwa lokacin da aka yi halifa na na uku wanda na gaya muku jiya kan cewa ai ga ma abin da Abu Sufyan ya faɗi balo-balo wannan ruwayan kowa ne ba sanannen abu ne yace to fa banu umayya al'amari ya zo hannunku ku riƙe da kyau karin manta shi wannan abu sufiyan ɗin shine bayan da aka ce abubakar ne magajin annabi ya zo yana cewa ya za a yi haka ya za a yi haka ya za a ce shugabancinmu ya koma a hannun kaskantacciyar kabila wanda ya fito daga cikin kaskantacciyar kabila ne da zama shugaba me ya faru da rawana na biyu ina abbas ne ina ali ya zo ya ce ma imam ali in ka so zan cika maka falalin da dawakai a kwace al'amarin nan daga hannun abubakar ya miƙa hannun mu bayan imam ali ya ce lalle ba don allah kake domin ka daɗe kana gaba da annabi ba wannan maganar da kake ba don allah kake da da imam ali ya yadda da abu sufyan zai kawo mayaka a zo a kwato mulkin a ba ali tun aka kwato mulkin aka ba ali yanzu wane ne king maker kenan waya naɗa sarki yawwa to kaga daga nan kuma sai mene ne yauwa sai kuma shi ma ya dan hambare ba ya hau saboda kansa yake nema ma shi mulki kawai ya sani duk faɗan da ya da annabi a kan shugabanci ne saboda kai sai imamu da ce wannan magana da kake ba don Allah kake yi ka dade kana gaba da musulunci baya da za a yi zama ya fito daga zuciyanka saboda Allah sai sai imamu Ali bai karɓi mu baya sa baya imamu Ali ya neman karfafa masu imani ne ba kowane kwashe-kwashe ba wanda yake da sauri da shi sauran jama'a su kai karbi inda za a tattaro mutanen ƙauye a ce musu lalle su yi mabayan dole ko a yanka su sannan kuma a ce musu sannan kuma yanzu a tafi da su an ga wasu na bayan su da kibo ko ku har ko ko ku sare duk wanda muka ce ku sara ko mu cilla muku biya da baya to ba da irin wannan ne ake kafa mulki ba wanda da sanu za mu ji cewa da irin wannan muawiya ya yi mulkinsa da irinsa yazid ya yi mulkinsa shi ko mulkin ali yana neman yi mulki ne da bayan allah na gargau yana son ya tafi akan halibcin annabi ne akan manhajan annabi ba mulkin duniya ba har akwai inda imam ali yake cewa shi muawiya ya sani sare cewa in wayo ne da dibara da makirci na fi shi iyawa amma ba zan yi bane saboda wannan ba halin mumini bane in ba suna ganin kamar iya siyasa shine ka iya wani mutane ka iya yaudaransu to ba ka ake yi ba saboda za ka gamu da Allah in kai hakan amma inda wannan ne Ali ya fi shi ya fi shi wayo da dabara amma ya san cewa ba da makaru ne ake mulki da sanu za mu zo inda kuji inda ainihin ibn aqil ya ki fitowa ya sari wuyan dan murjanata a gina hani bin urwa ya ce ya tuna da cewa manzo Allah ya ce al-imanu qaidul fatk fala yaftuku mu'minun imani tarnaƙin yaudara ne don haka mumini ba yaudara ba za ka yaudar mutum gaba shi aminci sannan ka kaje shi ba tun da ya zo ziyarar mara lafiya ne a yana cikin aminci ba za a fito a sayar mishi waya amma ban da aka baka ga takobi a hannun ibn aqil shi shuraika yana cewa to a kawo ina jin kishi a kawo ruwa mana har ma ya shiga yana ainihin ina gidauniyar mutuwan ne a kawo in shi amana yana mashi ishara idan ya fito yana kuma ji amma sai sai mai da takobinsa a kube ya ki fito sara ɗaya ya fitar da shi an san musulun bin aqil jarumi ne amma sai bai yi ba yana tunanin cewa ina zai iya kashe shi mutane za su yi da wasu ne za su ce ai da ka kashe shi an huta da duk bai wannan barnan da yi ba amma sai tuto ai kuma mun ba mu yin komai sai bisa ka'ida na addini kuma addini ya hana wannan ba a amintar da mutum a kashe shi amma ka ji su su su su su ma'awiya da yazid su sai sun mutum ya shiga amincin su sai su kashe shi dubi yadda ma'awiya ya kama amr bin hamak kama matarsa ya yi sa a kurkuku ya dinga gallaza mata azaba ya ce sai mijinta ya zo da ya ji cewa ba ya daga gashin ana ta azabta matarsa sai ya ce to gashi ya zo sannan ya kama shi ya masa kisan gilla kuma ya kashe matar dun da ya bayan da ya kashe shi sai wur aka je ainihin ɗakin da ake tsare da matan sai aka wurga mata kansa akan mijinkin to mumini wannan zai aiki wannan aiki wannan kuma wani fara da ake ce masu su ne wasu habbai su ne kuma za a yi koyi da su wai masu rubuta wahayi mai rubuta wahayin da aka saukar daga sama shine zai rika yanka mutane haka na faɗin duk mutane su fahimci cewa addini ne mutanen nan suka bari suka koma suna jahiliyansu ta kabilanci aka zo aka ce shine addini to da yake har wala dai na ɗauko tafiya kuma lokaci na ta halinsa da ke da muna fara ƙwararren lokaci ne mu ƙare lokaci a ƙofar da ke muna samun wajen awa ɗaya da rabi ba laifi to amma dai za mu iya ɗorawa nan gaba insha Allah abin da ya biyo baya tiran tiran har ya zuwa lokacin da ma'auya ya walici al'amarin da kuma tsinannan ɗansa ya ziru wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad